الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته والله يحكم لا معقب لحكمه تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يحويه فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك فيه لا كون يحصره لا عون ينصره لا كشف يظهره لا جهر يبديه حارت جميع الورى في كنه قدرته وليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته لطفا وعزا تعالى في تعاليه واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجماله كشف الدجى بجماله سبق الندى بنواله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم أوردنا حوضه المبارك وارزقنا منه شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير ما قام به المرء تقوى الله اتقوا الله عباد الله ويجب على كل منا أن يقدم لنفسه أعمالا تنجيه يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اتقوا الله عباد الله واعلموا أن دين الإسلام دين العلم والتعلم لأن العلم أصل الرفعة والتقدم قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحري بشباب المسلمين أن يشحذوا به الهمم وينافسوا في ذلك الأمم وهذا هو المخرج الوحيد الذي يميز بينهم وبين الرمم ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار بذاته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته فيا أيها المسلمون حرضوا أبناءكم على العلم والتعلم وهتموا أنتم أولا بجانب العلم كل الاهتمام واعلموا أن تخلف دولة النيجر سببه الحقيقي هو التخلف في جانب المعرفة فاتركوا ما مضى على ما مضى ولا تلتفتوا إليه أرى مستقبل الأيام أولى بمطمح من يحاول أن يسود فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في غد نظرا سديدا فهل إن كان حاضرنا شقيا نعيش بكون ماضينا سعيدا فدعني والفخار بمجد قوم مضى زمن القديم لهم حميدا قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا لهم ورأيننا فعبسنا سودا إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أناسهم مسخت قرودا إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودهم مسخت قرودا ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الوقت الذي أنت فيه قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فالناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فلا تميلوا مع الأموال فلا تميلوا مع الأموال حيث مالت وتتركوا التعلم فإن المال لا ينفع الجاهل كنفعه للعالم جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت أيها المسلمون جدوا في توجيه أبناءكم وبناتكم للعلم الذي ينفع في الدين والدنيا وحثوا بناتكم على التبحر في الطب والتدريس لأن أمتكم تحتاج إليهن حاجة ماسة ولا تتركوا بناتكم مع صياد العرض يتلاعبون بهن ويتلذذون بالنظر إليهن وهن بالغات باسم التعلم فإن العلم يطلب ولو بعد الزواج فزوجوهن في سن الزواج ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فحكم الله وقضاؤه أعلى وأولى بالاتباع مهما كان الأمر يريد الله يريد الله أن يبين لكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله لا يحصى له عدد الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وخص ربي وحظ المؤمنين به على التفقه مع انذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر اكبر النعم يكفيك في ذاك اولى سوره نزلت على نبيك اعني سوره القلم فالعلم أعلى وأغلى ما له استمعت إليه وأنطق فيه الناطق بفم أيها المسلمون مضى زمن امتحان أبناء المسلمين ولم يتحدث في جانب ذلك لأمور تستقبل المسلمين وهي أكبر وأعلى وأولى بالتحدث عنها من الامتحانات الجارية لأبناء المسلمين ألا وهي العشر من ذي الحجة والأضاحي والحج وها نحن نتحدث الآن فيما يتعلق بالعلم والتعلم ونذكر المسلمين جميعا بأهمية العلم في الدين فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه بالاستزداد في شيء سوى العلم قال تعالى وقل رب زدني علما وجاءت شهادة المولى عز وجل مع شهادة الملائكة وقرنها بشهادة العلماء كما أشار إلى ذلك ابن كثير أن في ذلك منزلة رفيعة لأهل العلم حيث قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يلحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم انصر من كان في نصره صلاح للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين والمسلمين اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وقلب مسرور وعيب مستور وظالم مدهور وعدو مقهور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا بائس من في القبور ويا عالم ما في الصدور ويا منزل التوراة والإنجيل والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وآله وصحبه في الأولين وفي الآخرين وفي العالمين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ba haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da taɗi da jinjina gare shi da salati ga manzan tsira da sallama sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne akan tunatar da mu cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah kamar yadda dama kullum hudu ba ba ta wuce tunatarwa game da kiyaye dokokin Allah mu sani cewa kiyaye dokokin Allah da jin tsoron Allah wannan shine wato jarinta kuma shine mahihicin abin da ya kamata a ce mutum ya yi kwaɗayin rikewa a cikin rayuwar shi mu ji tsoron Allah kowa daga cikinmu ya yi ma kanshi tanadi na guzirin ayyuka na ƙwarai saboda wata rana wadda dukiya da ɗaya da dangi da makusanta ba su amfanin mutum a wannan rana sai wanda ya zo ma Allah da wankakkar zuciya lahiyayya zuciyar da ba keta ba munahici ba cuta ba bauɗewa zuciya miƙaƙƙa wadda take wato gugaga kamar yadda Allah ya sifanta ta da kalbin salim saboda haka mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa addininmu na musulunci addini ne na wato ilimi da kuma wato koyon karatu don haka ya faɗaitar da mu akan ilimi da kuma girmama ilimi da masu ilimi da kuma neman ilimin da karan kanshi ya gabata a can baya 'ya'yan musulmi sun yi jarrabawa wasu ta birebe wasu ta bak amma ba a tattauna ba a kan ta cikin hudubobi saboda akwai manya-manyan ababe wanda suke fuskantar musulmi wanda su sun fi karfin a ce an kyale su an dawo ana tattaunawa akan jarrabawa ta bakko ta birebe su ne kamar goma na zulhijja kamar layya da ta fuskanto kamar hajji saboda haka waɗannan sun gabata allah ya sa albarka a cikin ayyukan musulmi ya karba ma musulmi a yau wato hudu ba tana bayani ne akan mahimmancin ilimi da kuma neman ilimi a cikin wato al'umman musulmi addinin musulunci addini ne na ilimi da na neman ilimi don haka wato ilimi ya zama shine ginshiki da tushe na samun ɗaukaka da na ci gaba duk inda ake neman ɗaukaka ko ci gaba to dole ne ya zama na ilimi shi aka sanya gaba farkon wahayin da ya fara isarwa kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sako daga wajen Allah a matsayin shi na ma'aikin Allah shine iqra ikra kalima ta farko da manzon Allah ya fara ji a matsayin sako daga Allah shine iqra ikaratu wannan addinin wanda ya zo da wannan tsarin iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta har zuwa aya biyar aka karanta ma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam duka suna kwadaitarwa akan yayi karatu wannan yana nuna ashe farkon komi shine karatu karatu shine farkon komi don manzo Allah an turo shi dan ya fidda duniyar da take cike da imuwa da duhu da rikici da yaƙe-yaƙe da hayaniya ya iya seta wannan duniya ya wanke kwakwalen mutanen nan amma abu na farko da aka fara mai da shi ba a ce ba to yanzu ka fara yaƙi ko ka fara kashe na can wajen ba a ce mai a abin da aka fara ce mai ɗara yi karatu wannan don a karantar da al'umma shi gaba ɗaya cewa da karatu ne ake iya magance duk wata matsala da karatu ne ake iya hita daga duk wani ƙangi da duk wani kunci da karatu ne ake iya samun ci gaba na zamantakewa da ci gaba na tattalin arziki da ci gaba na siyasa da ci gaba na kowane lungu daga cikin lungunan rayuwa sai da karatu in babu karatu har kullum ban kaura kawai ake yi da shirme da tsimuwa don haka wato addinin musulunci lalle addini ne na ilimi da ilmantarwa wannan yana nuna mamu cewa ashe lalle ya dace ga matasa na musulmi in dai sun yarda su musulmi ne ɗiyan musulmi to abinda ya fi dacewa da su a duniyan nan babu kamar neman ilimi tashi tsaye da mai da himma da azama da dagewa da nacewa wajen ganin cewa ilimi ko cikin duci ake shiga a samo shi sai sun shiga sun nemo ilimi na haka duk wani matashi na musulmi ba wai abin nema ba ne gare shi ɓata lokaci ya ta zama ko ya tafi neman wasu ababe ilimi na duniya ko na lahira shine ya fi cancanta da kai a matsayinka na matashi mai jini a jiki saboda haka ilimi shine abin da ya fi cancanta a ce wato al'ummomi suna gwagwarmaya a wajen neman shi ilimi shi kaɗai ne mafita guda wadda take iya fuddo ka daga cikin layin matattu gawa idan fa baka da ilimi kuma ka yarda ka rayu ba ilimi to kai da gawa ba banbanci wataƙila wata gawai ma ta fi ka falala da ɗaukaka idan gawan mummuni ce ta mutumin kwarai don haka imamu shafi'i allah yi mai rahama yake cewa duk wanda bai taɓa ɗanɗana ɗacin ilimi ba lokacin da yake matashin shi wa mallam ya zuƙi murrar ta'allumi sa'ata duk wanda bai taɓa ɗanɗana ɗacin ilimi ba a lokacin kurciyar shi yake to rayuwar shi gaba ɗaya zai ƙare ta yana kwankwaɗa bauri da galci da ɗaci na jahilci rayuwar shi gaba ɗaya zai kwankwaɗi ɗacin jahilci ne cikinta in ya kasa haƙuri da daurewa ya nemi ilimi wani ɗan lokaci ƙanƙani cikin rayuwar shi ya ɗan ba da wani ɓaskace ko ɓangare na lokacin shi don ya samu ilimi ya kasa yin haka to yanzu rayuwar shi ce gaba ɗayan wulaƙanta zai kwankwaɗi jahilci da ɗacin shi tsawon rayuwar shi saboda haka ya ce wato wa zatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa wanda ake iya nunawa a ce ga matashi nan har a iya nuna shi ya ce wallahi sai wanda yake da ilimi ga tsoron Allah idza lam yakuna idan aka rasa wa'annan guda biyu la atibara bi zatihi ba ma an lissafa shi wannan gawa ce kawai kuma kunku ne ke tafiya cikin mutane domin kullum nauyi yake ƙara zama ga al'umma kullum ɗawainiya ce za a yi da shi ba shine ɗawainiya da mutane ba saboda haka yace idan dai matashi aka same shi ba ilimi ba tsoron Allah to wannan a bar makwantu da shi cikin al'umma a bar lissafa shi cikin 'yan ƙasa domin wannan asara shi ne aka riga aka yo kuma kullum shi ke kawo taɓarɓarewa da ciki ire-iren waɗannan matasan in ƙasa na durƙushewa su ne ƙunƙayen da ke taushe saboda haka Imam Shafi ya ce wa man fata hutta alima waqta shababi duk wanda ka ga neman ilimi ya kubce mai lokacin yarinta shi gashi matashi amma sai ƙara zama sakaran banza yake bai damu ba kuma shi bai da ilimi na boko sannan bai da ilimi na addinin musulunci kuma a hakan yake tabin innuwa in ta gusa ya gusa bai damu ba wanda yake cikin wannan halin fakabbir alaihi arba'an liwafati yace in mai kabbara guda hudu domin gawa ce idan za a yi magawa sallah kabbara hudu ake mata a kai ta kabari to shi yake tun yanzu ya mai kabbarorin shi guda hudu domin wallahi gawa ce shi ma duk wanda wato ya zama na bangaren ilimi bai damu ba kuma haka yake ta rayuwa ai koma wani aiki kake kakka ce kai dan agaji ne agaji kake ko dan agaji ne kai inda ba ka ekol sannan kuma ba ka makarantar islamiyya to bata lokacin kake kuma sai ka kwankwada cin matsalar jahilci ilimi dole ne ga duk wani matashi na musulmi ya tashi tsaye ya nemi ilimi akwai buƙatar lalle wato 'ya'yan musulmi su musulmin da karan kansu su kwaɗaitar da 'ya'yansu akan neman ilimi kuma su ba da mahimmanci sosai da sosai ya zama shi ne kan gaba cikin al'amuransu na rayuwa gaba ɗaya ba neman kuɗi ba don haka mu sani cewa ci bayan ƙasa wannan ƙasai tamu ta nijar yadda muke ganin ta kullum ana lissafa ta cikin kasashe na baya-baya to cikin sirrin da yasa kasar Nijar take koma bayan kasashe akwai rishin ba ilimi muhimmanci in ba ɗan kwanakan baya-baya ba duk wanda ya san tarihin 'yan Nijar ya san da cewa mutane ne da ba su san karatu la karatun boko la karatun addini amma yanzu daga baya-baya ne aka fara tururuwa wajen kowa sai ya kai ɗan shi duk da kana ganin ana tururuwa da gosulo wajen zuwa ikon har yanzu ba a gano girman ilimin da ba domin wani da an ce ya kawo shifka guda ce ma shi zaman ka har yanzu da saura kawai tura su ne ake amma ba a san menene ilimi ba mai muhimmancin ilimi mu sani cewa ci bayan kasar Nijar abin da yasa Nijar har yanzu ta kwance zube har yanzu ta kasa fitowa ta sami yancin kanta na gaske ba na ƙarya ba na rubutu daga ciki akwai jahilci kasancewar jahilci ne ya mamaye 'yan Nijar. Jahilci ta ɓangarori guda biyu, jahilci ta ɓangaren sanin duniya da kuma jahilci ta ɓangaren sanin addininsu. Game 'yan Nijar, hatta wanda suke manya na sama in ka tsaya kai nazari ka masu karatun tsanar za a gane wallahi tallahi duniyar ma ba su san yadda za su ci ta ba. Ba su iya cin duniya ba, ita da kanta duniya, saboda ni saboda akwai jahilci. domin 'yan Nijar sun ɗauka cewa koyon yare shi ne ilimi kaɗai duk wanda ya iya wani yare sai ɗora doro da takamar cewa shi ne ilimi in koyon yare shi ne ilimi kaɗai wanda ya iya hausa ya koyi hillanci barkar shi idan koyon yare shi kaɗai ne ilimi wanda ya iya wani yare kuma ya koyi kuma wani ilimi ai ya kamata shi ma ya ɗaga kansa sama don haka ba iya yare ba shi bane ilimi ilimi na duniya ka san duniyarka ka san in wani zai bare ka ya za ka yi ka kauce ko da ya yi ƙarfin ka baka iya faɗa da shi ya za ka yi ka kauce ma cutarwar shi ba wai kana ji kana gani ba hallaka ce zai tura ka kuma ka ce ka iya ka iya dole ka bada kai wannan ka a ashe har yanzu jahili ne kai kasur gumin jahili to haka kasar mu take rayuwa cikin babban sirrin taɓarɓarewa al'amuran ƙasar wallahi tallahi akwai jahilci kuma babban ma jahilci ba wai irin ƙananun jahilci ba domin jahilci wajen malamai kala biyu ne akwai ƙaramin jahilci shine jahili wanda bai sani ba kuma ya yarda bai sani ba to kaga mun ga yana iya koyo to mu jahilcin da muke fama da shi a Nijar babban ne ba mu sani ba kuma mun ki yarda ba mu sani ba har kullum bugun gaba muke cewa mu mun sani mun iya mun gane mun waye alhali ƙaryar banza ce mu da kanmu ma mun kasa fitar da kanmu daga cikin ƙangin matsala wadda muke fama da ita kuma mu da kowa mun rantse da Allah matsala ce amma mun kasa fita daga cikinta kuma har kullum wato kokowa da dabaibe da kewaye kewaye to wallahi tallahi sirrin haka shine jahilcin tsiya bangaren duniya ba san yadda za mu hudda kanmu ba bangaren addini shi ko wannan mun ɗauke shi ƙauyanci mun ɗauke shi kayan banza wannan yana cikin sirrin da yasa wannan ƙasai ta mu har da take danne har da take murƙushe har yanzu ake ta gallaza mamu har yanzu muke matsayin bayi masu kallon kansu masu yanci don haka ya mu bayan Allah mu sani cewa wato koma wata irin ƙasa ce ba wai Nijar ba in dai ta yi watsi da ilimi da karantarwa to ba shakka sai ta kai ƙasa don haka mu bar zancen duk abubuwan da suka ruga suka wuce abubuwan da suka faru a baya mu tashi tsaye da mu da matasanmu gaba ɗaya a wajen ba da kai da himma da azama wajen neman ilimi da karatu idan muka yi haka mu jira ɗan lokaci mu ga irin sakayyar da Allah ta'ala zai kawowa a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar amma da zaran ya zama na har kullum mutum wato yin kwance da yin zaune shi ne gaba gare shi zama kawai shi ne matasanmu suka sa gaba shi ne gaba su zauna inuwa in ta gusa su ma su gusa to ashe a gaba ma akwai albishir na kaito babu ranar hutawa kenan daga cikin wannan kangi na wahala Allah maɗaukakin sarki ya ce shin waɗanda suke da sani suna zama daidai da waɗanda ba su da sani sai Allah bai ba da amsa ba sai ya ce masu hankali su suke tunani akan wannan lamarin domin saboda lamarin na hankali ne shin wai kai a matsayinka na mai hankali kana ganin wanda ya yi ilimi ya san duniya da kyau cike da waje yana zama daidai da wanda shi a duniyan ma sai an nuna mai an ce binin ko inan shin kana ganin wanda ya yi ilimi ya san Allah babu wani a zuciyan shi wanda yake sama ga Allah yana zama daidai da wanda wato tsumma ma in ya haɗu da su bisa hanya sai su ba tsoro ya dibin wani abu ne aka turo mashi to Allah ta'ala ce masu hankali su kaɗai suke tunani akan haka don haka irin wannan aya ce Allah ya faɗi cikin ra'adi yace afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ma sai yace inna ma yatadhakkaru ulul albab masu hankali su kaɗai ne suke tunani ku sani cewa ya mu bayan Allah dan adam babu wani bambanci tsakanin su ba wani wanda ya hi wani a wajen gangar a wajen wato asalin halittarsu da tsarin wato halittarsu saboda duk wanda zaka kalla sai ya ga da abin da Allah ya halitta ma shi ma ya halitta mu in hanci kake takama da reka shi ma yana da shi ka kalla nasu zai ga kila ya girma ido kunnuwa baki komi bangaren tsarin halitta baka shi kowa komi ba kuma asali ɗaya kuka fito babanka annabi adam mamaka hawa wannan shine asalin kowane dan adam kenan babu gwandagi babu takama babu dagawa babu dagen hanci wani ya rena wani ko ya nuna ya fi shi ma wata wannan bawan Allah ya ce in akwai alfahari da takama to sai wa'in ilimi ka shi da kasancewar wato wannan shi ma a musulunci ba haka bane a addinin musulunci duk wanda ya ilimi in dai akwai ilimin to lokacin zaga ya fi kowa kaskantar da kanshi kuma ya yi kowa girman kai ka sake kai tunanin akwai wani abu na ilimi tare da shi don haka wato masu ilimi su ne kan gaba cikin rayuwa domin su su ne hasken al'umma su suke nuna ma al'umma abin da ya dace ya mu bayan Allah mu sani cewa wannan wato musamman wannan jihar tamu ta maradi mafi yawancin mu muna karkata ne a wajen neman kuɗaɗe muna kyala abin da ya shafi neman ilimi mun yi ibada himma da ƙwazo a ɓangaren abin da ya shafi neman kuɗi kuma kuɗin inda da gaske ne kuɗin ake nema sai ga mutum ya yi asarar rayuwar shi kan wasu 'yan ribobi da yake tunanin ɗan shi ya samu wanda shi kan shi ba su sai ya cin abinci ba amma ya hana ɗan shi shakata wajen neman ilimi mu sani cewa dukiya ko da mutum ya same ta daga saka ta ya tara wallahi tallahi in dai jahili ne bai iya cin ta ba zai iya gwangwajewa ba ya sha daɗi da dukiyar shi yauce jahili ke iya cin gumin shi saboda jahili ga dukiya ga ta amma wallahi tallahi in dai jahili ne bai san yadda zai kashe ta bai amfana da ita yaya ake ya ishe mu babban misali mu ga wanga musha ne ekol yake koya jikka saba'in ce ake bashi a wata wancan kuma ɗan kasuwa ne a rana ɗaya yana iya cin riba jikka saba'in amma wannan mushen sai fi shi shan daɗin rayuwa sai ga rayuwa wannan mushen mai ɗauka jikka saba'in ta yi kyau kayan shi kwas kwas kwas tas tas tas kullum abin hawan shi mai kyau gidan shi mai kyau komi nashi a gyare kenan saboda shi yana da ilimi ɗan kaɗan na kuɗi ya san yadda yake jujjuya su ya yi kwaskwari ma gyara rayuwar shi ta yi kyau shi kuma wancan ga sunan tule amma shi yake in ya ci kwai ya tabka asara cikin riba shi kwai guda ɗaya na dala ashirin shi yake in ya ci kwai to shi gidan shi ran ya kamata a azama koki domin saboda ya taɓa jare shi kuma gashi yana cin riba ta ban mamaki to jahilci kenan idan mutum jahili ne sai Allah ya ɗauki kuɗi ya bashi amma wallahi tallahi bai iya kashe su bai iya kashe su ba sai ya mutu ya bari shi dan dankara ne kawai sarkin aiki wasu yake tara musu za su ci a bayan shi saboda haka kenan dole ne ka tashi kai ilimi saboda ko ka ba da kanka ga neman kuɗi ɗari bisa ɗari ka aje komi sai su to za ka iya tara su kuma ya zama kai gwargwadon aikinka kamar ƙarhe kake aikin kawai kake kana tattarawa kana tarawa kana ashe maciyan daban kai kawai aikinka ka nemo don haka ya mu bayan Allah mu sani cewa duk wanda ma yake ganin dukiya neman dukiya shine ya fi cancanta da aba gaba sama ga neman ilimi to wannan wato ya yi batan kai tun wajen lissafi domin Allah ta'ala ya sanya bambanci mai girma tsakanin dukiya da ilimi cikin ƙur'ani wato wani malami ya ce sa ta'alamuhu idza taha qara'at zaka san wannan bambancin idan da ka karanta suratu taha domin can ne inda Allah ya annabi umarni ya ce a ƙara mai ilimi in ka wato idan kai makarancin ƙur'ani ka kamo karatun shi tun daga fatiha har zuwa nasi ka ji in kaji inda Allah ya ce ma manzon shi ce Allah ya ƙara ma wani abu banda ilimi ilimi shi kadai aka ce manzon sallallahu ya nemi Allah ya ƙara mashi saboda shi ilimi har kullum ana neman ƙarin shi duk irin yanda mutum yayi karatu yana da buƙatar har yanzu yayi karatu da mutum ya aje karatu toran nan ya naɗa rawanin jahilci fesa wani malami cikin wato magabata yake cewa neman ilimi daga cikin tsumman goyo ake fara sha zuwa cikin kabari kar mutum ya ɗora kallon kanci ya manyanta game da neman ilimi wannan ha'intar kai kowa matuƙar dai kana sheda ko shekara ka ɗari uku da sha uku dole ka tashi ka nemi ilimi ka zama ka mutu kana neman ilimi ya fi ka mutu kasur gumin jahili Allah ta doka ranar alkiyama cikin wanda suka ɗauki himman neman ilimi cikin ɗalibai ya fi Allah ta doka cikin jahilai wanda suka yanke tsammani suna cewa sai dai su bar ma yara ilimi ba a bar ma yara neman ilimi wanda ma yake cewa bari ya bar ma yara to har yanzu shi bai san me ilimi ba yasa ba ka bar ma yara neman kuɗi sai ilimi da haka ilimi wannan kuma ilimin duka biyu nake maganar su ilimi na duniya da na lahira ilimi na boko da ilimi na addinin musulunci a matsayinka na dattijo ko matashi wanda bai yi karatun boko ba akwai sauran dama yanzu ka iya zuwa ka koyi karantawa da rubutawa ka iya ganewa in ka sa kanka babu yanke tsammani ya kake zaunawa da wayar salulanka kana rubuta wajen sunan babanka ka sanya kan jakki ko kankari saboda baka sani ba da kan jakki ne kadai zaka iya bano babanka ne ya kira shi ya kake tsayawa wajen sunan mammanka ko wani masoyinka babba sai ka sanya mashi kan wani wata dabba da an kira kaga kankare na kai da kawo yana rubuta ka ce ita ce mamma kenan ko kuma wata babban masoyiyanka kenan wannan yana nuna ma muhimmancin neman ilimi na duniya shi ma yana da mai wallahi tallahi idan mutum bai yi karatun ilimi na duniya ba yanzu yana shiga wani gida ya kasa hitawa ya mutu saboda ƙofar ba a buɗe ta sai in ka san wannan karatu kenan don haka akwai buƙatar shi lalle duk wanda ya ce babu buƙatar ilimi na boko to shi ma kan shi wato boko ne bai san inda aka dosa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta kanshi ya tada wani cikin sahabban shi dan ya je ya koyo yaran farisawa ya koye shi cikin dan lokaci kankane ya iya dan haka akwai buƙatar ilimi kowane ilimi abinda zan karkata sosai akan shi ya mu bayan Allah musulmi shine a bangaren ilimin nan na boko da ƴaƴan musulmi suka yi jarrabawa suka ci birebe suka ci bak lalle ne matasa ƴaƴan musulmi su sani cewa yanzu Niger wato ta wuce yin karatu dan kankani dan karami ka sama tunaninka cewa karatu za ka mai zurfi ba wai in ka kare ba kuma ka ka ɗauki zuciyanka da tawakkulunka gaba ɗaya ka aza shi akan gwamnati cewa na dogara gwamnati in na kare ta ɗauke ni aiki ba wannan bane ilimi i karatu dan ka yi ilimi ka samu karatu ba dan gwamnati ta ɗauke ka aiki ba dole ma ne yanzu kowa ya kakkaɓe mai kwakwalwar shi tunanin gwamnati sai ta ɗauke shi aiki gwamnati ba Allah ba ce ba ta iya ɗaukar nauyin Nijar gaba ɗaya a da mutum wato cikin mutum ɗari sai a samu mutum biyar su kaɗai ne suke boko cikin sauƙi gwamnati tana iya ɗauka kowa a yanzu kuma cikin mutum ɗari gomiya tara da tara da ɗigo tara duka boko suke yi gaba ɗaya yaushe gwamnati za ta yi ɗauka ku gaba ɗaya ta baku aiki ai in ba ku san ma cewa gwamnati ba ta iya ɗaukar wato mutane aiki ba sai a nan gaba za ku gani saboda haka kowa ya tashi tsaye ya yi karatu ka yi karatu in ka ci baka ci gaba university in ka kare ci gaba har kai da katora ba don gwamnati ta ɗauke ka aiki ba don kai da kanka ka san yanzu wace hanya ya kamata ka bi ka sama ma kanka aiki saboda haka in babu ilimin ne za ka zo kai tara ban ido ba ka san yadda za ka yi ba wai sai in gwamnati ta ɗauke ka kaɗai ka yi karatu kak ka sare ka ce ai an bar ɗauka aiki yi karatu dage ka yi karatu wannan karatun na boko idan matasanmu suna tashi suna yin shi da kyau to lokaci ne ke tahowa wanda za a yi juyin waina macutanmu sai sun koma bayanmu zuwa gaba amma in dai za mu yi zaune har kullum har kullum za mu yi zaune muna ta bin inuwoyi duk inda suka yi to yanzu aka fara yanzu aka fara in dai matsaloli ne da cuta da ha'inci da yaudara da babakere da hana mu shakata da nuna mu da sunan talauci da ragwanci da ragga ga mu da dukiya caɓe-caɓe a ƙasa ilimi da karatu shi ke tabbatar da a cimma wannan manufai sannan duk da mutumin da yake ɗan musulmi ne ya ba ilimin boko gaba zalla ya yi waci da ilimin addini to ba irin shi bane ake tunanin irin shi ƙara wahala yake ga ƙasa domin tunanin shi gaba ɗaya gaba ɗaya tunanin shi wato yana daidai da abin da ke gyara kahurai ba zai taɓa saba ma tunaninsu ba tunda tun cikin karatun shi ana saita zuciyar shi zuwa gare su saboda ka dole ne kai ɗan musulmi ka yi karatunka na boko sannan ka yi kishin fahimtar addininka wanda ya zurfi cikin karatun boko kuma ya san addini ya karanci ƙur'ani wannan shine jagora ba janera ba shine babban jagora wanda ake tunanin alkhairi a gare shi amma wanda ya zama na boko kadai ya karanta bangaren addini bai san komai ba fatiha da ake sallah bai yi da iyata ba kuma yarda ya ta kabari a haka to wannan babu tunanin cewa zai iya kawo gudunmuwa ko zai iya kawo gyara sai dai tunanin kawo gara kuma ga iyalan shi ba dai gyara ba don haka kenan yan boko ana buƙatar yan boko na gaske wannan zamanin da muke ciki ana ta faɗaitar da mata cewa su yi ilimi mai zirhi lalle ne mata na musulmi su tashi su ma su yi ilimi mai zirhi wannan abun kwarai ne dama musulunci bai mai da mata baya ba ba ahli sunna bane suke ta da'awan mata su yi karatu mata su yi karatu wasu suna kallon kamar wani sabon abu ne makarantar mata har ma suna ta kazahi da sharirrika wannan addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam karantar da mata don haka mata su tashi su yi karatu kuma su yi mai zirhi amma dai su bar shekarun aure wannan ba daidai ba ne su yi karatu mai zirhi su yi ilimi akwai buƙatar karatun mata yanzu saboda ku dubi har yanzu likitocinmu wanda ke karɓa haihuwa wasu likitocin maza ne mace za ta haihu namiji zai karɓi haihuwanta to watakila rashin likitocin ne masu ilimi yana akwai bukatar 'ya'yan musulmi su tashi tsaye 'yan mata su yi karatu mai tsiri musamman bangaren likitanci musamman bangaren karantarwa nan akwai bukatar mata su yi zirhi sosai su tumbatsa cikin wannan bangaren amma kuma ba wai karatu bane ba da inda diyarka ta balaga tsakaninka da Allah ka san diyarka ta isa aure kai da kanka lokacin da ka auri matarka ba ta kai shekarun diyarka ba a yanzu amma a zo neman aurenta mutum nawa ya zo a ce mai karatu take wannan ha'inta kanka ne kake ba a karatu ne bayan an yi aure wane ne ya ce wane ne ya sabkan ma da wahayi ya ce bayan an yi aure ba a karatu hau da aka in iyakka ta isa aure in mata aure kai ka haihi iyakka duk wata doka ƙasa take ga ta Allah hau da aka Allah ta'ala wato ya kwaɗaitar lalle ne wanda ya kai lokacin aure ya aure bayan Allah ya yi bayanin mahimmancin aure da hatsarin zinace-zinace sai ce ridullahu li bayyana lakum Allah yana nihin ya maku bayani ne filla filla sannan ya ɗora ku kan tafarki na magabatan ku kuma ya gafarta muku zunuban ku a can baya Allah ta'ala ya ce Allah yana son ya gafarta muku ne su kuma masu bin sha'awa suna son ku karkata karkata mai girma wadda babu dawowa ya ce Allah ya halicci ɗan adam mai rauni a ɓangaren sha'anin mata da haka wani yana nan yana ta wayar da kai kabar iyakka kabar iyakka wai shi ya ta kallo ga banza gabar ta baliga balagagga yana kallo yana jin daɗi in ya ga dama ya zina da ita sai ya zo ya ce ma ai hatsari ne ba wayewa ba ce ci baya ne amma yarinya aure ba ta kai gizitan ba cin zarafin mace ne amma sai lallaba shi ya zina da 'yan shekara sha biyar azzalimi macuci kai a tambaye ka kai da ke cewa ba a aure sai an kai gizitan mammaka shekara nawa aka mata aure shekara nawa aka ma mammaka aure kai dizibitan ta kai aka mata aure aka mata aure yanzu haka kai ne na farkon haihuwa bayan an mata aure saboda haka wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulunci kuma ba al'ada 'yan nijar ba ce lalle mata su tashi su yi ilimi mai zurfi amma fa bai da alaka da hana aure bai da alaka da ku bar yan matan ku girda girda sun baraga kuna kallon su suna ta lalacewa ana ta zinace zinace da su da sunan wai karatu suke yi kuma cikin karatun aka bincika sai a ga ko rana ɗaya a sati ba ta da ta zuwa ta koyi karatun addini diman shi ma kadai da aka ware aka ce ranar fashi ce tana da kurde ratrafaj tana da kurde ranfarsaman tana da waye waye diye ka ba ta da ranar koyon karatun qur'ani amma kuma kullum takama kake karatu take karatu take ka tar da Allah kama Allah bayani Allah ya mamu gafara zunuban Allah ya nuna mamu daidai daidai ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mamu ƙarya ƙarya ce karara ya ba mu ikon nisanta ta Allah gafarta mamu kurakuran mu Allah sanya albarka cikin wannan damuna tamu Allah ta'ala ya kawo abincin da dabbobi da na mutane ya sanya albarka cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar ya mamu maganin hatsaniya da kwaramniya da masu tada zamna tsaye Allah ta'ala ya kawo zaman lahiya da sanyin rayuwa da lumana da wato jin daɗi duk abin da zai zama ƙalubale da barazana ga al'umma musulmi cikin wannan ƙasa Allah ta'ala ya mamu maganin shi sai mu tsaye da sallah